ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara dorinmu a markas ahli sunna wal jamaa wanda ke gulkar kada abin nan da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata sha bakwai ga wata na rabiul awal hijira shekara biyu, wanda ya dace da uku ga watan sha ɗaya shekara 2020 insha Allah kamar da yadda ina ga sati da ya gabata muna yau sha takwas ne kai sha bakwai na ko to dai za mu ɗaure mu rigina muna cikin babi na salatul idaini babi na sallar idi biyu mun zo bayani na cewa annabi sallallahu idan ya zo a ranar idi ta layya ko ta azumi farkon abin da yake farawa sallah ta kone juya mana ya fuskanci mutane kowa yana wurin shi ya musu wa'azi ko musu inda wani umarni a musu umarni ne kenan dai ana nan magana sallah ake farawa kayan hudu ba shine karshen karatun ruwa da Imam Bukhari ya roto haka Imam Muslim kuma mun karanta a farkon dai wannan babu na rahmatullah muhimmancin hadin kan al'umma musulmi da rashin goyen bayan rabuwa da yadda take dan ya bude hadisin da al-fitr yawm yafitrun nas wal adha yawm yadhifun nas ranar da ake da jama'a kakka ware gida kai daya layyar ce haka azumin kuma da maganar cewa ganin wata ba sai ka gani ba kuma ba wani abu ne ba daban na daraja ta kisa a ga wata wani ya mabawan Allah sai wali sai wani a don ya tabbata a nan sallallahu alaihi wasallam an nemi watan kaf a madina ba wanda ya gani sai abdullahi bin umar kuma ya sa aka yi wannan azumi tunda akwai kuma mun karanta ruwa a nan wadda wata tawaga ce ta ga wata a wani gari tun daren kuma ba su suka hoto ba su zo madina ba sai bayan la'asar a madina da manzana da dukkan sahabbai mutanen madina suna yin azumi aka same su da suka zo suka a madina azumi ake a ran nan har la'asar ta yi suka ce mu ai tun daren jiya mun ga wata a wuri kaza tun mun sha ruwa manzana sallama ya sa aka yi shela a cikin garin madina cewa kowa sha ruwa ba ce ba a yi jira sai mu saboda katansan a yi tuna mun je mu muna aiki da garin garinmu tuna garin ba gani ba kuma hada aka ta yi sai mun kai ga garba ya yi umarni kowa sha ruwa kuma ya ce gobe da sai mu je mu idi iya cin abin da makaranta a sati da ya gabata da mahimmancin magana ta cin abinci a sallar azumi kayan a huta idi in an samu dabino a ci wuturi kuma shi ma dai ana so a ci abinci kurin kayan a sai idi na azumi na layya kuma bayan ba a so a ci abinci ana kame baki kuma ba azumi ba ne ba mai niyyar azumi kurin ba so ne ka ci abinci kurin ka kame bakinka har a taso daga idi inda layya ka harci da layyar kan ka samu amma dai baka layyar kai ma mara layyar ana so kayan bakinka ba dukan laye ba na wani masu jin karatun ya tambaye ni irin suke waje iya tambaya yara kenan idan wanda bai da layya a wanda bashi da layya ma kai ci abinci sai ya dawo daga idi ta kwanyaci ko sha shi ya yi don abin da ya cikin abin da ke mustahabbi ba a ce ba an kace kaman kaci yin cikin azumi ne ko kalayi ko ka kare azumi daman ba azumi ba ne idan ba a gidan akwai wasu yawon gimshiki da yawon gimshiki ba azumi ko gimshiki ba azumi bai dama ba mai ne azumi kurin a kare baki ne kwa don bayani ya gabata a sati da ya gabata kuma suna ta tabbatar da cewa idi ba a mai kiran sallah irin ta salloli-salloli kuma ba a wani asilata jami'a da ake sallar salloli ake kamar na kisfe wata ba mai asilata jami'a asilata jami'a da ake wa sallar kisfe rana ba a wa kenan idi haka yanzu kenan inda za mu ta insha Allah ya ce za mu yi darasi yau na 46 cikin balogun maram darasi na 46 insha Allah وعن عمر بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنهما قال قال النبي قال النبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخرى والاقتراعة بعدهما كلتيهما أخرجه أبو داود wannan ruwaya abinda yake cikinta cewa annabin Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce a takabiru filfitar kabbarori da ake kenan na sallah ta azumi saba'un fil'ula kabbara bakwai a cikin a cikin raka'a ta harko kuma wa hamsin fil'ukura kabbara biyar a cikin raka'a ta biyu tunan wasu malamai na ga cewa bakon hadda kabbara ta harama wasu na ce a kabbara ta harama bayan ta ne ake kabbara bakwai kamar da muka nafsin alwajiz shi ne kenan kabbara bakwai dama ya an san da kabbara ta harama a sallah haka da ya ce kabbara biyar a cikin ta biyu a yi an san akwai kabbara ake tarin tasawa ko? da mu kenan kula wani ƙari da aka samu akan sauran salloli bakwai a bayan kabbara ta harko bakwai a bayan kai bakwai bakwai a kabbara ta harko a raka ta harko kuma biyar a raka ta biyu kuma in yi so kowace bayan kabbarorin ake yin karatu duk da zahirin hadisin iya kwanta ma bakwai ce kurin wannan kufanta ta malamai a lawana ya ce walƙira'atu ba da huma bayan kowace kabbara ta harko bakan da bayan ta biyun mai biyarkin za a yi karatu bayan kai kabbara a raka ta harko kai kabbara bakwai za ka yi karatu bayan kabbara kidan biyar a raka ta biyu za a yi wannan za a yi karatu saboda me muka cewa zahirin magana kabbara bakwai ce domin shi wannan ta tashi ai daman da ta kata su ita kuma wannan dama a tsaye ake kasa kabbara bakwai kenan ba a ware ba ko ce ban ta hukuku ba zahirin hadisi kurin kabbara bakwai ce a raka ta hukuku kurin zunzurutu kabbara biyar bayan kayi tsaye kenan bayan fitaiwa a tsaye biyar za a yi a tabbi amma a tarin kurin kabbara bakwai za gaba da kurin ba hukuka gaba da sai ya wannan kallar turmizi an bukari ta sahihu wannan kama wai magana ta matsayin hadisin ne da ta albani sun sai da jami ya inganta ruwa ta tabbata kuma ce wani bukari ma ya ce hadisin sahihi ne kuma ko ruwa da albani bukari hudu ba da tashi amma zai shaida akan sanadin hadisin ko da yudo shi ba ce ya inganta wa ana abi waqid an-naisi radiyallahu قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العدحة والفطر بقاف وقتربت الساعة وقتربت وقتربت الصفا أخرجه مسلم wannan ruwaya ta kuma tana magana mini magana na kabarori bakwai a ta farko biyar a ta biyu kuma sai magana mai ake karanta sai kama na ruwaya wadda musulmi ya roto ta abu waƙin allaisi ke cewa annabi sallallahu alaihi ya kasance ya karo fil adha wal fitr bi qaf wa qasab tasa ya karanta qaf a isan da ta idin layya da idin azumin ko nikinan iya karanta wannan surori da qaf da wakatar mata sa'a wannan ba iya turewa ba a wasu wani abin da yawan karantawa ne da makaranta ba iya karanta ma sotar a'ala da sotar gashi ya ku kenan ba wani abu ne ba na matsala da wannan ya karanta su kuma bai ture ba karanta wasu ya karanta wata ruwa ta iya karanta sotar a'ala da sotar gashi kamar da yake a juma'a shi dai kenan akwai karatu bayan duka wannan kabarori وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق أخرجه البخاري ولأبي داود عن ابن عمر النحوه وانا ابن ديك رواة جابر رواة الإمام البخاري يروته جابر إن بعد الأبان شوى من زعل الله صلى الله عليه وسلم كان من حالي idza kana yawm al-eid in arana al-eid abinda yake khalafa tariq iya sauya hanya in ji ta wannan hanya dawowa sai canza hanya wannan sunna ce ko a idi na layya ko a azumi canza hanya wannan ruwa imam bukhari rutota sai ce maka wali abi dawud an ibn umar akwai wannan hadisi wannan magana ta idza kana yawm al-eid khalafa tariq abu dawud ya karwaya amma ba daga jabir ba daga abdullahi ibn umar in sakwanta ba sakwanta maka hanyoyin hadisin yan sun zo ba daga wuri guda ba abu dawud ya kawo amma ta hanya daban ta ibn umar ba jabir ba kuma kowane ya inganta talabani ya inganta ruwa cikin cikin ruwa gani wa an anas radiyallahu anhu qal قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال قد أبدلكم الله بما خيرا منهما يوم العدعى ويوم الفطر أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح أنس بن مالك يبدأ لابال شوى من زن الله صلى الله عليه وسلم يازو مدينة يزو مدينة ولهم يومان أم مدينة سنة قوانكي بيو yal'abuna fihi ma da suke wasa a cikin su kenan sallah irin ta jahiliya suna da sallah biyu wanda a cikin su ake wasa ai shagali sai ce musu kad abdalakumullahu bihi ma khairan minhuma hakika Allah ya masanya muku wasu salloli ba wannan ba wanda suka yi wannan salloli na na jahiliya da kuke sune yawmul adha wa yawmul fitr ranar idi ta layya da ranar idi ta azumi wannan sune salloli da Allah ya canza muku daga na jahiliya a musulunci sallar biyu ce aka canza wannan shine in ka diba duka da to magabata bayan da za a kaga ko mazhaba ta hanafiya ko shafi'iyya ko hanbaliya ko malikiya ba mazhaba ɗaya dai wadda ta kawo wani idi na uku babu wadda ta kawo idi kuma ka duka littattun daga asalin ta wadda na fikin malikiya kai sama ba wani zai kama kwan littayi na maganar wani idi daban wanda ba idi ba na layya ko na azumi kuma he ma cewa mu mamaki cewa malaman malikawa shi kowa tsananta wajen kan bida balle bid'a ta magana muridin kanta an ga tawajjiwa da ake magana a kansu na malikiya irin su madakal irin su dama cikin malaman malikiya kwarai sun zahawa kan wani ababe duk da wasu masu ganin don yake cewa wani mas'alar wani bidiyo da suke yawo da shi da wani balarabe ina ga musamman kudus ne malami ne mai magana musamman ina ga kudus ne an gwado misalin kudus iya bayani da larabci na fusa iya fada akan cewa iya fada ga 'yan saudiya kun haramta kun hana kun hana molidi kuma yake kawo kun bude kamar harshe kawai kamawa kuma a magana mutum da fusa amma a hankali hankalin hankalin wawa gare shi bauta ce wai iya bayanin wai kuna rubuta mushafar qur'ani annabi ya rubuta mushafar qur'ani kuna wane ne wai kun rubuta qur'ani kuna hawan jirgi kuna waye mota kuna mikro kuna tele ta hata tele ta zata qur'ani zata hadis sunna duk wannan annabi yayi kana da bauta Allah sai ne mu kai kuma mutum kamar waye mutum mu yau hada yake hada da gaske yake hada duk kuma da balamin nan mutum zai zama ka amma wallahi wauta ta ya kuma wai wata ile ba wata ile wasu ta sunna da ta kunyanta sunna kunyanta qur'ani kunyi wani ne gwaki da makruh kuma kun ce kun ce mutane suna bid'a duk da wanda malamai ne suna suna suna maulidi kun ce ba yi wallahi ba wata Allah shi da mu wallahi an ka mutun he da dan baka sai kan wawa ga amma kuma da larabci fas kuma larabi to ashe maganar bid'a kan maganar mu'amalat akan maganar makruh akan maganar hawa mota kan maganar tele wa kan maganar bid'a kake me mana kun ka bid'a maka wannan asalin shi ba shi ya magana ba shi kaje ba abin da kira bid'a abin da yake mutaka fi din shabi din abin da yake da sunan addini kuma da kamar addinin annabi ba ba magana ma wannan hawo mota ba hawo jirgi da fanka mikro sauransu wata ce ma galada mikro galada mun kan kana mikro kada shi galadan fanka galadan kullum na kan nan ana abin da ke dan neman lada a wajen Allah ke magana kwarai in kaliba kuma wannan ruwa sai ita kai sai kawo nan sai malam sai gashi ma sai kawo ta manzo Allah ce man sanna sunnatan hasana falahu ajruha ajru man amali biha yawm alqiyamah eh man sanna sunnatan sayyi'a falahu ajruha kinwa ana nadul ana nadul sunnatu sunna kakkawa ila laran da laran dole ga kiyama to ai ta sunna kakkawa ta bida ta bida hasana an ba wata ba ai ta man sanna sunnatan hasana ko ta man sanna sunnatan hasana to yi kuma kaka bukari kan auri bid'a da Allah ba in ba sai Allah ba shi annabi ta sunna hasana sai muka kada bid'a ce ka sa auri sunna hasana ko ba ka ba sama da alaka wai gobe wanda ka sunna to yi kamshi wanda ya ka a wajen wani yin bid'a akwai kina ko bid'a hasana ya ka sunna sunna hasana shi annabi ta sunna hasana ka ta bid'a kaga akwai tahzir ga magana ina yahudawa akwai yahudanci irin halin yahudanci a ciki shi annabi ta sunna hasana kuma kai ka zo ka saka wani a wurin ka ka bid'a hasana kuma shi da kuma asalin ma ajiya annabi me manzal annabi magana annabi sallallahu ya wannan magana na masal sunnatan hasana kan dalili na wasu larama mutanen mutanen aka ta mutar mudar sura musulun sun zo madina daga daji cikin alama talauci da wahala sai suka annabi kalle ta annabi gan muska abin tare ne hankali sai kira ce jama'a Allah a taimaka wani bayan Allah ko wani Allah hoyi yanzu bukatar agaji annabi ya waje ya gari da taimaka musu aka ba aka ba ana zamane sai wani asali tashi sai ta gida su zuwa da kawai da annabi soki aya take wanda ya je ya dauko ya sarka shi bakin tukun hannu ne sai kai aje ya aje to wannan aje wanda a dai da aka yi ko ya ko ya walka ha ke zo ya kawo sai wanda tashi shi kawo mai haƙi ka mani mai sha'ir mai alkama ko mai kaya ya kawo nan da nan ai baga biyu ga baga ta ta kaya abinci ga baga ta kaya dili guda ko ya kawo asalin ba Allah shi ya fadakaro shi ya kawo a gani tun ba Allah wani abu da sawo abinda manzon Allah ne ya ce ayi shine he ya fara aka gani a wurin shi he aka yi koyi da shi shi manzon Allah ya ce kenan duk wanda sunna sunna hasana ba bida hasana ba kaga wani aiki ne ba aiki aiki wanda annabi da ayi aiki kudin nan kenan a kullun tashin kiyama wani abu da mutane ba sa yi na kwarai sai ka fara aka kai daga hanya ka wani to shi ake magana aikin na kwarai kenan wani he koyi da kai shi yake ma iya da ladan kana ladan duk wanda yake bayan irin wannan aikin bayan ka misali zan nan garin misali da akwai mangan mata babu babu ba hijabi ko haka fara to dole zai shiga ta hikiya ba to yaji ko so sai sun samu ladan farko dole haka ne da Qur'ani dole zai shiga bi da dogo da gaje kai da aika da gaje haka ne wannan abu ne wa haka su haka wannan Allah ya kula kana in dai zaure shi kana abu na kware ne kuka fara kuma abin da ma akwai shara ba yi sai ka fara sai aka gani to duk wanda mutum ko ko bai so ba duk wanda ya kula na abin har tajin kiyama sai an baka wannan kamashin bai da alaka da bid'a magana kuma yawan bayan wannan wai kullum bambanci aka hada nan dan bid'a amma sai maka ana ku hadisi sai da matsalar shi abinda zai hujja na akwai hadisi ya tambaye shi a cikin magabata babu wanda ya gano wannan sai ka bai kama ka a shi ne gano kaga wannan annabin Allah ya wannan magana sai su kuma shi ne can yace dukkan bid'a a ta cika in kai ba gane bai gane ba to ba ka san sahabbai ya suka fahimci wannan magana cikin wannan sanar ibn abi shayba ne wannan abdullahi bin abbas yake cewa kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana sabi kaga kaga akwai miji go to kai shi waye gaskiya wasan garbucin ibnu mai gaskiya dukkan bid'a ata ce koda mutane suna ga mai kyau ce sabi shi na ta manzon Allah ne duka ba duka ta duka ata ce shi ne bata dukkan bid'a ata ce sai ya yi magana larabci maka kasan larabci kai iya magana ko mai bakin magana to ga sahabi ya fata ce dukkan bid'a ko da kuna ga mai kyau ce bata ce to ka ce kai maliki ne ga imam malik kuma ruwa da ta imam su wannan wannan imam su cikin wannan ta da tabbata islam ya ta magana cewa imam malik yace man ibtada'a fi islam bid'atan yara'a hasanan faqad za'ama anna ar-rasul khana bi salih duk wani kirkiri bid'a yace mai kyau ce amma zan sana ko to shi ga abinda sahabi sai fata ce ko kun da kyau ce ga malik yace duk wanda ya kirkiri wata bid'a yace ga wata bid'a mai kyau matsayin shi kamar yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya haji ta ko Allah haka malik yace duru duru su gano bai kuma zo ka taka kuma ka taka maka mako sai sai mutane dai kai yake da irin da roman baki mutum duk kun roman baki na banza kunan kuna kakalar magana kuna a haka mun samu ta daji kashi da shirme ne bid'a ko Allah kare mu bid'a kuna kake wasa da bid'a kuna sai ka tabaruka Allah kiyaye sai kenan da yanzu a wannan hadisi da makaranta an zuwa malik ya bada labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo Madina akwai ranar sallah biyu ta ɗan Madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya canza muku kada abdalakum Allah bihi ma khairan min huma Allah ya canza muku wasu kwanaki sadari wasu kai wannan alkhairi su ne yawon adha wa yawon fitar kuma ruwa cikin abu dawo da haka imam nasa'i kuma da sanadi sahihi kuma tun da ya tabbata ya tabbata sai wa ana abi hurairah radiyallahu anhu annahum asabahum matarun fi yawm eid wa ana ali radiyallahu anhu qala min as-sunnati an ya khuruju ila al-eid mashiya iya daga cikin sunna ana so a huta zuwa idi a kafa wani rasa inda wuri gona wuri gona da kuskuren wani sa iya cikin sunna zuwa a kafa to ka a ko wani da ne akwai mata sai ba inda ta kenan kai za ka ta kawai yayin kuma ruwa ta inganta ka haka sai sai na ali yace wa ana zanzibar madina a da yanzu ka duba a duka garin madina gaba da yanzu kace cikin masallacin ba yanzu masallacin madina kullun na kusa cikin garin madina da masallacin kullun ne a yanzu ba abu ne ba mai girma irin na manyan babban gari ne yanzu duk abu yanzu zai sauki koma akwai zuwa kullun kasa koma mai halada zuwa masallaci kuma ba ba ba wa ana abi hurairah radiyallahu anhu أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد روى أبو داود بإسناد اللين شوى أبو لك ولا بارن شوى أصاب مطر في يوم عيد سنسامو روى أرانا العيد أخي روى فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد النبي صلى عيد يا مسلاتي يجي أبو داود كان روى بإسناد مروني eh meronin da'ifin hadisi na biyan ganta ba ba shi ina nanci da'ifi yanzu dai kenan mun kare bayani akan sallah ta idi sallah ce ake fara sallah a yi hudu ba kuma hudu ba babu ruwaya ingantatta wadda ta kawo hudu ba biyu kurin hudu ba guda ta isa aka yi hudu ba shi ke mai hudu ba a yi addu'a shi ke nan babu wani abu da ya saura illa ga wani aka bayanin sallolin inda ake yin kabara bakwai a tsawon ko kabara biyar ban tashi a ta kabara ta biyu shi ke nan sai kuma magana canza hanya an je wajen dawowa a sake sai babu salatul kusuf illa aikin sahabbai ya zo kan magana ta sallah suna kaman barka ta kabar lamin na minku ana magana Allah amsa mana aikinmu da muke ana wannan a ranar sallah barka da sallah idan rana ce dama in za ka ce ranar idi ai ba sai an ce ba da kaza da kaza da kaza ki da ranar wurin ciki ce duk abin da shari'a ba ta hana ba an ba da dama a yi duk wani wasa wanda shari'a bata hana ba da mu'amala kyakkyawa a idi ana iya yi matuka abu da abin da ba wani abu shigo ba daban na saban Allah ciki kurin ba ke bance ba kayan wurin ciki ne kurin ranar wurin ciki ce ranar shagali ce sai babu salatul kusuf babu salatul kusuf babu na bayanin sallata kisifewa nan ba tare da ya ce kusuful kamar ko kusuful shams iyakan magana ce guda duk abin da ya kawo tahiyar hasken rana ko tahiyar hasken wata nan suna kusuf ko al-kusuf kamar yadda cikin taudin a hakan shambar maram ya kawo bayanin cewa allah subhanahu wata'ala yana da hikima cikin halittun shi yadda ya tsara komi a tsare da tahiyar komi a tsare kuma komi allah ya wannan duniya tamu ya mata dalili ga kaza ake shi a samu kaza misali an san dai allah yana iya kowa ya halittu kowa kamar yadda ya halittu sauran halittu haka nan ba dalilin komi amma aka mai da abin sai ta hanyar aure mace da miji a samu aihuwa haka an shibka sai a ga hatsi ya hoto ko dawa ta hoto ina iya kowa ya zubo da hatsi shinka kowa ce amma alayin sababi an shibka ma ya yi ruwa in ba yi ruwan ba ma sai lalace haka allah tsara ya da ruwa kawai abu da yawa na kimiyya da bature ke yi akwai ɗabi'a da allah ya tsara kayan shi a cikin halittun shi kurin shi ɗan adam ganowa ce yake yan haka gamar kaza da kaza sai a samu irin halitta kaza ba bature bai ba shi bai wannan mazakin ko kone abu ne ba wanda ya yi kurin ɗakin bincike ɗan adam na kimiyya abin da ake da shi ɗakin bincike kurin ɗaukowa na ake in na gidan gona ne in na dabbobi in na mine ne ɗan adam ɗaukowa na ake bincikensu magana kaza da ya ji ba gami zai bada eh an gama kaza kaza ya bada kaza haka ne duk wani ilimin adam ba wani abu da halitta da wani a bincike da ake a gana aka kaza ya kaza kyauka ne kudin shi ne ake ganawa babu wani abu sabu ɗara yakan gano wani abin ya gano dalili wani kuma dalili amma komi ala ka sababi kaza a sami kaza ala ɗaka shi kun ɗan adam bincike ne yake ko ya haɗa sa ido gami zai bada hatta ikin amikin zanen sanar gilefaj na mangoro na waye ga duka sanar da yawa ai kullum hada ji ake ya ka hada da kaya ga kaza ya bada ya dan ki mulka yi shine kullum sai a gama gama duk dai dan Allah ne to haka cewa yace tahiyar rana da wata wace kiman Allah subhanahu wataala da yayi ya sawa rana falaki ya sawa wata falaki ya sawa duniyar falaki da sauran duniyoyi da dan adam ya gano da idan shi kuma ko ne kiman Allah ko ne da kasan ya tawafi ko ne iya tahiya illa kaji shi babu wanda ya tsaye ta haka kowanne iya cikin tsawafin shi ya kewaye shi babu wanda ya tsaye fikira cikin kowanne iya daurin shi a inda Allah ji shi kamar Allah ce wa kullum fi falakin da suka kowanne iya da urbatki shi inda Allah ya ji shi kuma bai gusawa daga nan kuma tahiyya ce tsararra a shekara dubu kaza haka ne nan zuwa kaza zuwa kaza abin a kare ki Allah ya tsara kare shi cikin hikimar Allah yana gwada mana wata lokaci he maga babu hasken rana ya ce kusufi ne me sababi da ne gano wadan ga rana ta kisfi ta kishe da ta ko dari gaba daya ko kadan ko da yawa wata ke shiga tsakanin inda duniya da kuke da rana sai kare muku hasken rana tunda shi ya kusa da ku duk girman rana da kusan ku yake sai tsare mafi hukunan haskenta ba kawai zai a saudiya ba a nan ba ba na kai cikin rana muna kallo a tele ana sallar kusufin rana a harami ana ba komi kenan inda muke daidai inda muke mu aka da wani hasken rana ana mana inuwa wata ya mana inuwa iyawa gaba iyawa kaɗan dai allah ya sa wani hijabi na wata ya sa shi tsakanin da rana ba maganin ta shine kusufin shams kusufin kamar shi kuma lura da aka yi ita rana wata iya samun hasken shi daga rana bin na kan shi alaƙa shi da rana take bugun hasken sai maka hasken na yan ta bige shi Allah ƙa'ai mai tsari inda zai da zuwa haye kewaya sha hudu ya koma ya koma kamar da to wani tsarin Allah mai tsarin wannan wani lokaci ya gama yawa ya ka sha hudu to ya ka aiki zuba goma kwatara sai sha hudu ga wata in ka yi ta sha hudu zuwa sha biyar kenan zaran sha hudu gudun sha bakin ta a daidai balabar wacce sha hudu makin ta kenan a wannan inda ta kawo wurin to a wannan wurin ne shi kuma a nan ya samu lokaci ita duniyan ta shiga tsakanin wata da rana ta kare ma wata rana bai samu hasken ta ya yi maga wata duhu kirin hasken da yake samu na rana babu shi kwarai mutum ya koma ya kamci tarzin a kama zai ga kwarai bayanai da ya zakan masala kenan wannan hikimar Allah ka Allah tsara kanshi kuma ya muku shi ke tasrifi da kanshi to yanzu wannan abin aya in ta wakana me ya sunna an sunnanta mana yin sallah daga mun ga wannan aya to ga abin da zai عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف متفق عليه وفي رواية البخاري حتى تنجلي abinda yake labarin daga mulgata bin shuba yake bada labarin cewa in kasafata shams rana ta kisfi mana kenan haskenta ya ce wani abin ya wakana al'adar su da salama a zamanin manzo Allah yana raye sai salama kuma abin ya wakana manzo Allah yana raye yi mu mata Ibrahim ranar mutuwa ɗan shi Ibrahim sai ganin wannan katari da aka yi bada ibrahim ne allah mai cikawa ɗan shi dai a waɗa ɗaya a yawa yana manzanci ana sarsana ɗa ɗaya na manawa tambaya aikuwa ɗaya iya matsayin ake manzanci da sauran ɗiya an aihe su kahin wa'ayi suna faɗin abin da sama duk an aihe su ne lokacin wa'ayi ɗa ɗaya samu shi ne ibrahim don saɗaƙa shi mariya wanda wani kahuri ba shi kyauta ya amsa na ce mana aka magana kahuri iya ba kyauta amsa ba laifi ba ne ba annaba an ba shi kashi kuma hadda hadda ina ga a ce godi ya ce ko ya ce taguwa wannan da dabba ya ba shi da da bai ba kyauta lokacin da an zama aka yi sulhu hudebiya bayan an yi sulhu hudebiya lokacin da ya fara aika takardu duniya da zai kare da ya mutu kusa lokacin da har aka saka duniya ya aika rum ya aika wa kisra ya aika wa shi makalbis ya aika wa shi mawakili na magana musulunci shi bai da rama mace shi gaskiya ya na amma dai da shi aka yi mana kyauta ya ji sako makalbis sarki masa ya ba da wannan baiwa a ba nasarar salama ya ba da dabba ya ba da aka mishi annabi kuma amsa a kawari ne ba ta a to ashe ka wuri iya mu'amala ta haram iya cin riba iya wane ne iya ba ruwan karshe kun da kan ne baka kyauta ya kama da fa mace da ruwan karshe ka dawa ya baka shinkafa kuma shinkafa ya Allah ta mana ka baka kan wahala Allah ka baka kumshin kungun tawa kai ne ka ci kurum annabi an bashi komi ya mu'amala ya saya ya an bashi kyauta ba abin da bai ba su kuma san suna iya mu'amala ta komi suna iya yi. da ya kai ga magana mace mace ce kuma da bai ita kuma mace ce aka mai mutu an ta mutu sadaka bai wace kwanta da ita a matsayin kuma ta ba ta samu da ta hanyar ta sai annabi ke ba sahabbai labari za ku bude wata ƙasa mai kirar mayari mai iski ne yawa sabai bushara ta bude masa yace wannan kasa idan ku bude ta muna da alaka biyu da su muna da alaka ta zumunci da sarakuntaka akwai zumunci da sarakuntaka tsakanin mu da mutanen masa yace me zumunci na farko asalin uwar annabi Isma'il hajar daga ina daga masar sarkin masar ibrahim alaihissalam iya cikin yawon shi ya yi ce masar wannan sarki ya kama ta ibrahim alaihissalam ya so ya yake masar ya ta da ƙarfi kuma ya ga aya ta allah allah hana shi taɓa ta an keɓance an kama ta an kai mai ta allah ya hana shi da gatin gari kan hannun sai mutu da gani mutu da kan hannun sai mutu yayye in ya bar da kuma hannun hukum kuma tautarwa suke cewa Allah Ibrahim ta saboda kishi kai damu ake gwada mai matar shi ba taɓa ta ba ƙarshe dai ya zuce kai kun kai mishi ɗaniya wannan ma wani ba mutum bace ba ba mutum bace wani kurin ƙarshe dai wani sarkin da ya tabbata ko akwai wani abu ga wannan baiwa Allah shi ne ya sallame su sai ba ta baiwa jeki wannan taki ce bai ba su baiwa gaba daya ai wannan baiwa ce hajar su shi ibrahim salam ita ma yin sadaka ita a lokacin da allah bai ba shi daya ba da ya so ta tsohuwa mai imani sara da aka da ba sara ba ta ayu ba kuma shekarun tamanin kuma gashi aka samu sadaka ita kuma yarinya ce kwaɗan samun ɗa ibrahim alayhi salam ya kwanta da wannan baiwa tashi hikiman allah ya ba ta kuma ya namiji tsohuwa bai imani wani shekara tamanin a duniya an kayan yana karama ta gaji gida an suka cewa ba sun ta yi kuma ya namiji ɗabi'a mutum ce sara ta samu damuwa ta samu damuwa ga wannan da gawar kishi ta kama ta sai wannan bai ta fuskanta matsala ita da ko gidan da fada hikiman allah ya kare imanin sara a cikin mugun hali sai allah ya ba ibrahim a.s. umarni ka ɗauke wannan baiwa daga inda daga inda ɗauke daga nan kan can dajin harami maka ta yau kurin haka Allah mai umarni kurin da wani ta haka ganin ta da wani ganin ya kama matsala haka mai umarni ya ɗauke wannan mata tashi da yawa kuma samun ɗaɗon harko da ya samu a rayuwar shi ɗa ƙarami ɗan shan nono ya shan nono samun aiwa a ta ɗauke su kuma da ya san palestina ta da kusa a yau ya san makka ta yau kilo dubu nuni amma ka ce ɗauki wannan baiwa ka ta wancan wuri wannan a wancan daji ne wata ba komi sai wurin kurin kama ba a gama kare ne na gini ka kata nan ka aji haka yi bi umarnin Allah ya ɗauko wannan mata tashi ko sadaka shi da wannan yaro sabon aiwa ya kawo su dajin maka a yau lokacin babu komi kurin wurin ne kurin babu kowa babu komi ya kawo su kun yanzu da ya cikurwa da ɗauruwa sarkarwa guzuri kurin ajiye su ba ƙala ba wani bayani zan dawo za ka mutu kaza zaman sanin wasu dogara ga Allah da hukumar Allah kurin ba ruwanka Allah ce mashi kurin ka ta ajiye da kurin da wannan ɗan ruwan da wannan abun kuma zai ba da baya wannan ba da ba da na zai koma palestin zai koma ita ba ta gane ba ta kai ba da bakon ba ƙalibin ba da baya ta ce ya ibrahim ilamun ta turkuna ya ibrahim wajen waka barin sai ta yi da ce mata koyi ba ba ƙada kudin ta kata kun kata ƙaji ta ya aji ta koyi da kuma da ta yi ƙyale ta ki tafi tambaya allahu amaraka fi haza wai wannan ta ƙada a kuna bukinan a banza abin baiwa ta ce allah ne maka umarni da wannan abin ya ce na'am idan lalle da ina Allah tunda kuwa shine Allah Allah Allah bai bar magana bu mu shiga cikin hannun tutarta jaka kai sadaka da bincike ba matsala ba rubu ga kun kun ta kasa jaka tun Allah ce aka kamu jaka kuma shikenan ita shi ya komo Palestine in mutane ya komo Palestine ki dubu nawa ko bar da da mata ana ba kowa haka Allah ce kuma yanzu ya tahi shi kenan ba ruwan shi ya kare ya bar mu Allah to tana nan abinci kare ruwa kare haka da maka to yanzu hankalin da zashi kuma yaro ya tsale kuka ba ruwa ya tsale kuka yaro ya harba kwahuwa hankalin da tashi shi ne ta hausa fa sai ta leka wani bangaren kuta ga mai zawa ta leka ta leka ta daga shuru hita gudu da gudu ta koma ta tattalin mamarwa na san saba da wani maro kenan hita ta hama kushi wata leka wata kotan kamar ta da na ke ta wani kwanta leka can ba kowa kuma ta komo ta leka can haka ta tsaye ta yi ɗaya biyu a na bakwai shi ce wani sauti a wajen ka'aba ta yau ta yanzu in ta marɗanta ta yi wani sauti a nan sauti wani mai magana wannan ko yi wani da aka ji ne shi malaka jibril ne sauko da ya sauko ta ruwa aka ce ya bugi ƙasa da ƙahushi ta ruwa ce daidai inda yaron ke ɓale-ɓale kuma su suko ruwa ya ɓulɓulɓulɓul kurin ya ɓulɓul ya ɓulɓul shi suka zanzam zanzam zanzam kalmar ta tasirin su tsananci kalmar ta tsaya tsaya tsaya tsaya tana kare tana kare tana kare tana kare tana kare ruwa tana ruwa mana tana kare ruwa don kashe danta asalin samun zanzam kenan asalin jigon ka'aba a yau kashe mu zalaka ce inda ba ta ce ba zanzam ta tsare wannan ruwan da ya zama to ido ta tashi kiyama idan duniya idan ido ido kaza nilwace ce ido wace ce ake da haka zai sai tsaye a nan ya tabbatar ma da girman idan kaga da shekara dubu nawa shekara dubu nawa to shi ne a sha a saudiya a sha duk duniya ko na alhaji ya sha koshi tab kuma ya guzi kuma kai da rumfu iya nan hayyau idan shi ne kuma baban ido da aka sha a duniya kamar shi duk duniya har iya nan to ganin wannan ruwa yan wucewa ta karkarar rintsin kayan tsuntsaye suna yawo a wurin sake nan tsuntsu bai kewaya a banza asalin kawo laraba a shi jirum ka fi da jirum suka ci a wannan wurin kaga akwai wani alama asalin zawo suke nan wurin suka samu ruwa dan ko sara da mun sara mu ruwa da sara wanda duwatsun wannan shikenan asalin kenan suka ci dogon tarihi ne ana aka samu magana ta zanzam aka samu makka garin da aka ce wurin ka'aba ai muna magana mai annabi ce kun je an kun kun samu kun ci masar muna da zumunci da sarakuntaka kaga wannan shine zumuncin kenan asalin babu shi hajar wata annabi Isma'il kenan kamar ta zo na'am ko shi matan shi ko dan shi Ibrahim daga masa aka bashi ke su da zumunci biyu ce da sarkwantaka da zumunci muna magana da take cike nan magana ta Ibrahim dan shi ne da ya aiwa iya matsayin manzanci kuma an ahe shi a shekara ta takwas a cikin watan zulhijja kai ya mutu mutuwaci ashe mutuwaci ana mutuwaci ashe mutu a watan zulhijja shekara ta takwas bayan an yi wannan an dawo daga daga daga bude maka to wannan mutuwa da ya ta ibrahim salam da mace aihuwar shi kenan wannan mutuwa ce sun wace wata goma sha takwas ne duka sha shidda na sha shidda wata goma sha shidda a duniya allah ya cika bai girma ba iya yaro ya rasu shi na da annabi sun da aka ce magana masu na masallaci a suna kanin kisar asali cikin dare aka yi shi cikin dare aka yi ibrahim salam annabi sallallahu ya zo da asuba ke ba sahabbai labari cewa wulidili lalata al-gulam zama da bisun abi ibrahim a daren jiya an aiwa mun yaro namiji na sa mai sunan babana ibrahim koyan bakin nan kwana labari ne ba sahabbai ne har ga marasu dare ne aka saka shi ce daren jiya an aiwa mun yaro na sa mai sunan babana ibrahim kaga dai ba ba sati bane ba bale a yanka rago ko aka goro ko a watiya kurin labari ne ba su kayan babu lahi zo sai mun ji ai da zama ta da tsari a ta mai matsalar gamu ba wannan labari je da maza ta tarda su ba sati ba kuma suna ka ba ba da barun ba ta fati akai ba kun labari ne mata ko a da ka zago kun dai labar sana wata musu shine kurin aka wannan nan bai ba wa abai da alaka da maganar taron suna a salar asuba ka salar asuba ne suna mai suna salar asuba mai yawan ahli sunna ne su suke ahli sunna suke suna da asuba saboda wai ba a waccan bida a gida ya ɗan rage a ci an yi da asuba amma wai duk abin da wata wuce kanta duk da yake da waccan mun yi mutsa ahli sunna saboda jarabar mata kan tsara ma kara ma hankali nace ba a yi duk mun yake ne ba a iya maganin mata yadda a to asuba za a yi mutamu asuba a kan sallaci amma ba don wa kushe ba a suna wani ba da wancan na karfe bakwai da za ka tsaye ne eh da kai a masallaci da kai kai kwan biyar kwan bakwai duk bi da jin wata da ba ku ba ba wannan ne ba ta sani ba ta sani ba wani suna asa ba bana kuma da kun sa tsoron da gaske ba a yi gaba daya kada musu hankali ya su ta mun abu da tuwa muka yi wani kaya ce gata malam akwai allah bani da ya ce ta wani allah ba shi da an sami sunan wani bai addu'a yau da mutum da shi a ce za shi na ka mekta mai ana suna ta cikin gida ce gida ce cikin gida gida ce cikin gida ba jimar sa gida sun shiga sun shiga masu gida ce masu hada da gida sun shiga aka yi cikin cikin gida ce an ba shi babu wata suna kan shi babu wata suna a kan fatiyar suna a masallaci da su ba babu ta shi wani malami ke cewa kun doke bida a ƙogirin kun gata masallaci me yasa haɓe da cewa kasa bida a ƙogirin kun gata masallaci a bannan ka wata kama ya dama ka wata ƙogirin kama ya dama da ka ta masallaci to shi da yanzu ibrahim alaihissalam an dace a ranar mutuwar shi ne rana ta kisifi sai faƙalin nasu ƙasa mutane sai aka ta cewa in ka tafi tashin limatu ibrahim ai rana ta kisifi da mutuwar ibrahim ke babbaɗan manya ke da mutuwar ibrahim sa rana ta kisifi yau kamar abu ne ke nan na daraja na ibrahim alaihissalam saboda mutuwar shi rana ta kisifi jin haka فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله nalati kun ga rana da wata ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyi na Allah la yankasifan da mawtan la la hayati ba sa kisafewa dan mutuwar wal kowane ne kowaye da mutuwa ba wannan ranar shi kowaye rana ba da zai don ya mutu haka ba ta tafewa don a'ahi wani babba harkar su daban taka da kowar haka wanda abin na suna har haƙiya da ta haske a ta hudu a ya samu daraja kai a yaran daraja da mutu shi zan annabi ya ce ba ka baka siya bane ba wannan hira ce kubarta wannan akida yin ta jahiliya haka wani kiran ya ce ba a bar mutane da akida ko mun ka inda kula inda ta ba akida gurbatattar ba a bar a hauta wuce a yi gurbatattar turita kan masu akan abin jahiliya tuce lalala rana da wata ba sa kisufewa don mutuwar wani ko kurayewar wani haka ba damun ibrahim da kisufewa rana kura sai ke ce musu don haka wannan rana da wata ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyin allah ba sa kisufewa don rayuwar wani ko mutuwar wani fa za ra'aytu muhuma idan kuka ga waɗannan ayoyi guda biyu rana ko wata fad'ullah ku roki Allah na yaye muku wannan hannu ku ciki wa sallu ku yi sallah ku ta sallah hatta ta kashi har wannan abin yayi wannan ruwa bukhari ya kawo muslim ya kawo kenan cikin abin da ake yi in an ga rana ta kisife akwai addu'a Allah yayi mana kuma akwai sallah za mu ga da ake mutu a wannan ruwa kenan wata da maimakon hatta kalli shi fitowa ce hatta tanjali din dai yayewa ne kalmata wata canza dalcin kuna kin har wannan duhun ya yaye wani da bukhari yana da abi bakara a wata ruwaya ta bukhari maimakon daga mugira bin shuba daga mugira akwai ruwaya ta hanya abu bakara annabi ya ce fasallu wad'u hatta yakashifa ma bikum ku yi sallah ku yi addu'a hal a yaye muku abin da yake tare da wata ruwa ta saddaku ku yi sadaka ko ta kawo sadaka ba cin abin da ake akwai sadaka akwai addu'a akwai sallah akwai sadaka da abin da ake cikin abin da ake dina kisfewar rana to wannan an kawo kisfewar rana haka kisfewar wata menene maganar ta wata ana rana ci taukana manzo Allah yana raye sallallahu alaihi abinda so daya aka yi sallah so daya aka yi ta kuma ta rana ce kaga mu anan kai ta wata so nawa ko amma ta rana take da wahala ba ta ba da wani ta amma ta wata shi da yawa kana ba rayuwar shi abin da aka samu na ranan da aka samu tabbas yayi kuma so guda bai nabi ba وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات متفق عليه هذا لفظ مسلم وفي رواية وفي رواية له فبعث منادي ينادي الصلاة جامعة الصلاة جامعة ينزلنا مجان التكراتوتي yadda ake karatunta ya kama magana cewa ana karatu a bayyane wannan mazhaba ta jamhur ta suke a bayyane amma gaskiya magana da mai kari ga nasan hadisi wata imam ahmad musamman mazhaba ta imam ahmad cewa karatunta a bayyane ake dan asha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallama jahara fi salatul khusuf bi qira'ati annabi ya bayyana da karatun shi a sallar kusuf ita kuma da ita aka yi ta ce fasalla a raba a raka'a fi raka'atai ya sallaci ruku'i hudu a cikin raka'a biyu ruku'i hudu aka yi amma a raka'a biyu ta ce kuma ba sajidat kuma an yi sujada hudu sujada hudu aka yi irin da ke da alaƙota raka'a amma shi ruku'in hudu aka yi yadda sujada take hudu shi ma ruku'in hudu aka yi wannan ruwaya bukhari ya kawo muslim na kawo mutafakon alai amma lafazin da makaranta na musulmi ya shi a wata ruwaya ta musulun abin da yawa kana fa ba aka munajin yunari ya aka dan shela ya yi shela ya sanarwa a salatu jami'a a salatu jami'a ta babu da ke sallah wannan ne kullum ta ke sallata a salatu jami'a a salatu jami'a kan sallah haka ake yi shi kiran sallata kuma ana karatu a bayyane za mu ga yadda aka yi sallar وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن خسفت الشمس على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا نحو نحو من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا أتكتا أبن دكي تي أنا كانت وانا رانا da take su fiye bin Abbas annabi yana raye ya sallah ya ga sallah yace faqama qiyaman tawil na hawa min da sura al-baqara yayi tsayuwa ta farko tsayuwa mai tsawo kwatantin sura al-baqara baqara duka tsayi tsayuwa da misalin baqara kaje bani a tabbatar da kawai daga suka ce hata ku suka kamta suma idan an zuba ruwa kan ta dan dama dama sai ta kuma ta suma dogo dogo tsayuwa baqara ba kai ma kuma da barewa wannan karatu dogo da ya yi sun maraka a ruku'an tsawila kuma hira kuma ruku'in ya ruku'i kuma ruku'in ya ruku'i tsawo sun marafa'a ya dago kai daga ruku'i faƙama ƙiyaman tsawilan wa huwa dunan ƙiyaman awal na ma ya sake tsaiwa sabuwa yadda ya ruku'i taso to sabon karatu shi ba sabon gasar da shiga shi ma kusan da kai harko ba amma ya kusa shi ya ji matse da kusan rabi haraka a tarkuyi a tsayawa ta biyu da yawan tsayawa ta biyu ya karatu karatu mai tsawo sun maraka a ruku a tsawilan kuma ya yi rukuyi rukuyi mai tsawo shi ma amma wahuwar dunan ruku na awal shi ma bai kai rukuyin farko ba ne zuke na ya yi rukuyi biyu ya yi na ɗaya ya taso ya cigaba sabon karatu ya yi na biyu to zai ya taso ya ce sun masajad yanzu ya je sujada irin da ake cewa guda biyu ta sallah ya sujada guda biyu sun maƙamun ƙiyamun ƙabila harin ya sujada guda biyu amma kuma ya rukuyi biyu ko ya sake tsayuwa shi ma da ya ce ya ƙiyamun ya tsayuwa mai tsawo hodunin ƙiyamun abu amma ba ta tsayewa ta farko ba sun maraka a ya sake ruku'i ruku'an da ruku'i mai tsawo amma duk tsawon shi wa huwa dunan ruku'i a wanda kai ruku'in farko ba kinan ma kun da biya kai sun marafa a ra'asau ya dago kai daga ruku'i na biyu kinan da nama da ya tsayuwar ruku'i ya yi dogo bai kai na farko ba ya dago kai daga ruku'i ya sake sabuwar tsayuwa ba ta kai ta farkon ba ya yi ruku'i na biyu mai tsawo amma bai kai na farko ba yanzu kuma sun marafa a ra'asau ya dago kai daga ruku'i da kai daga ruku'i na hudu kenan na biyu a cikin raka ta biyu sun masada ya sujada da ya sujada sun masaraf wakalitar shamsu ya juya daga sallah rana ta yayi don kai kasar da an yi awoyi yanin sallah an yi awoyi kwarai rana ta yaye fahataban nasa sai wa mutane hudu ba cikin hudu ba shi wannan bayanin da na inna shamsa wal qamar atami'ati la zuba ibn bayan bayan da musu akan shi ne wannan bayanin ran da wata kan cikin ayoyi guda biyu na Allah ba sa kisbe da mutuwar ko godara yau ne don gari da musu kenan haka aka yi ta yace muttafaqun alayhi wannan ruwaya bukhari ya ka muslim ya kawo amma nafasin bukhari makaranta yace wa fi ruwayat da muslim salla shina kusufat ash-shams thamaniya rak'at fi arba'i nan kuma ruwa musulunci ya yi tsalla a tafiyar rana tamanin raka a takwas cikin sojada hudu nan kenan kowata raka'a ya mata rukuyi hudu wa ana alin ita makon ishi mata ruwa irin wannan raka'a takwas sojada hudu wata ruwaya wa lahunar ta ruwaya ta musulun amma daga jabir صلى ست ركعات بأربع سجدات يا صلى ركعة شدة ضد سجدة غدا هدو وتروى وتروى أبي داود أبي بن كعب صلى فركع خمس ركعات كما تسمع ركعة ركوعي كنن بيار أكي كم أكي سجدة غدا بيو كنن قوة ركعة أكي ركوعي بيار أكي سجدة غدا بيو يتوفى على في ثالث ركعة تبي ما كأكي kenan raka ruku'i biyar sujada biyu ko ta raka amma wannan kamar da ina ga imam shafi amir ibn hanbal shasan abin taimiyya sai imam bukhari sai ibn qayyim sai albani sun ce duka wannan akwai ruwayo da yawa duk ruwayo da ta kawo maganar sabanin raka ruku'i biyu akwai ta raka imma ba ta da inganci ko hadisin shaz abin da ya inganta duk akai a kawo ruwa hadisin Aisha shine abin da ya tabbata labarin yayin zaka kusuf akan raka'a hudu kai ruku'i biyu akwai wata raka'a aka ko ta raka'a kamar su aka musu sujud guda biyu sujud da kamar ko ta raka'a amma ruku'i ku biyu wannan shine ya ganta amma magana ruku'i hudu a raka'a daya ko uku ko biyar ba wanda ya ganta haka wani malaman suka hodi Imam Shafi Amr ibn Hanbal ibn Qayyim kai ibn Taymiyyah haka Albani suke wannan duk kenan kurin kai aiki da hadisin Aisha na kowace raka mata ruku'i biyu shine kun da abin da tabbata daga lokaci ya zo Allah musalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته